alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga ubangiji subhanahu azza wa jalla mai kowa mai komai jalla sarkin rahama muna roƙonsa subhanahu wa ta'ala da ya ƙara wanzan mana da rahamarsa ubangiji subhanahu azza wa jalla ya aiko da annabinsa muhammad sallallahu alaihi wasallam da addini na gaskiya kuma ya yi alkawari addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai birinkinta zai ɗaukaka zai bayyana zai kafu zai dasu zai mamaye duniya gabaɗayanta ko da kafirai sun ƙiya ko da munafukai sun ƙiya ko da mushrikai sun ƙiya alkawari ne na Allah saboda haka duk wanda ya sa addinin Allah a gaba shine abin tausayi Allah ya yi wa annabinsa alkawari ya ba shi addinin gaskiya kuma ya ce sai ya ɗaukaka shi liyuzhirahu ala dini kulli walau kariha alkafirun walau kariha almushrikun tsira da amincin Allah su ƙara yawaita ga wannan annabi annabi Muhammad masoyin mu jagoran mu abin koyin mu sallallahu alaihi wa sallam Allah ka ƙara ƙarfafa diga-digan mu akan biyayya a gare shi da raya sunnarsa da karɓan umarninsa har zuwa lokacin da ranmu zai rabu da mu bayan haka ya ‘yan uwa musulmi abinda na zo mana da shi yau tunatarwa ne la'alla mu fa'idantu da wannan tunatarwa wannan bayani ya zo ne daga ɗaya daga cikin magabatanmu a cikin ɗaya daga cikin littattafansa ya ba da wannan bayani saboda irin muhimmancin abin da bayanin ya ƙunsa yake cewa wannan shekul jalil shine ibnul qayyimil jauzi rahmatullahi alai yake cewa an samu wani bawan allah Allah ya azurta masa ɗiya wannan ɗiya ta shiga ransa ya so ta so na haƙiƙa sai Allah ya aiko da annoba na rashin lafiya wanda ya sabbabar da rasuwar wannan baiwar Allah mun san duk abin da aka ce irin mutuwar annoba mutuwa ce da take zuwa kat lokaci ɗaya saboda haka wannan bawan Allah ya rasa wannan baiwar Allah duk sanda ike mata amma ya fawwala wa ubangijinsa wannan lamari a gare shi ya tabbatar da cewa kullu nafsin za'iqatul maut ya tabbatar da cewa likulli ajalin kitab yayi istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ata wa kullu shay'in indahu bi miqdar to kun san abinda mutum ike riƙewa a ransa so da yawa yakan bi shi har a baccinsa saboda mafarki ba ƙarya bane ba sai dai a ɗora shi kawai absa doron shari'a kawai wata rana sai ya yi mafarki da wannan yattasa kamar yadda na faɗa ko kamar yadda malam ya faɗa abdun ne salihun ba wai da ya ganta ya ɗimauce ya masoyiyata ya ƴata na rasa ki na rasa ki ya zan isa da ki a'a saboda ya san ina ta tafi ya san shi ma zai tafi wannan gurin an ce da na gaba ake gane zurfin ruwa saboda haka kawai sai ya tambaye ta ya ƴata ba ni kaɗan mana daga cikin abin da kika gani a ranar alkiyama abin da ya sa aka kira wannan lokacin ranar alkiyama saboda manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man mata kada qamat qiyamatuhu wanda duk ya mutu alkiyamarsa ta tashi saboda haka wanda yake kabari yana cikin tashin alkiyamarsa ne kamar ka ce an yi an gama an gama lodi an gama ba da boarding pass jira kawai ake a ce a zo a hau jirgi a tashi duk wanda ransa ya zo mutuwa a sannan zai gane yaya alkiyamarsa take ballantana wanda yake cikin kabari saboda haka ya tambaye ta ba ni labarin alkiyamarki sai ta ce ya babana ya babana zan gaya maka magana ta gaskiya kunna na'lam wala na'mal haƙiƙa muna tattare da sani muna sane da abubuwa amma ba mu aikatawa Allah ya ba mu ilimi ya ba mu fahimta da sanayya da riskar abin da zai amfane mu lakin ba ma yi ba ma yi baba Allah ya ba mu dama lakin ba ma amfani da damar baba ta ce da shi na rantse da Allah ya baba na zo na samu kaina na riski haƙiƙanin lamari na rantse da Allah in samu damar na ce subhanallah sau ɗaya tak in samu damar na yi sallah raka'a ɗaya tak kamar witiri a bani wannan ladar akan takaddar aikina shi ya fi min alkhairi daga duniya katakaf ɗinta da duk abin da ke ciki nata a yanzu na gane haka ya babana tasbihatun wahida in samu na yi a rubuta min akan takaddar aiki na ɗaya yanzu aka bani na yi raka'a guda ɗaya a rubuta min ladar wannan raka'ar akan takaddata ta aiki na a yanzu na dirke kabari a habba ilayya wallahi shi ya fi tsohuwa a gare ni mina duniya wa mafiha daga duniya da abin da ke ciki da ta gaba ɗaya me yasa malam ya kawo mana wannan misali saboda a yanzu a halin da muke ciki a yanzu duniyar ita ce a gabanmu mu duniyar ita ce a gabanmu ba ma tunanin lahira sai wanda kawai aka wajabta masa ba wanda yake zage dantse ya neme ta kamar yadda yake zage dantse yake neman duniyar bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah wannan shine haƙiƙanin lamari ya jama'a ba wai ginin da kake ginawa ba ba wai motocin da kake hawa ba ba wai kujerar da kake zaune a kanta ba ba wai mukamin da kake da shi a bainar jama'a ba ba wai tarin mabiya da ke goyon bayanka ba wannan guri wannan guri ba shi ake bida ba al'amalus salih tasbih tahmid takbir shi ake nema ta je ta ga ilmul yaqin take gaya wa babanta saboda haka ibn al-qayyim ya ce wannan magana ta wannan jariya ba kowa ne zai fahimce ta ibata matsayinta na gari ba fe wanda allah ta'ala ifuwa ce mai iman Allah ya fuwace mana Allah ya bamu damar fahimtar abinda wannan baiwar Allah ta hango take gaya wa babanta saboda haka ya jama'a ya bayin Allah kaɗan daga cikin abinda baiwar Allah nan take nufi mun sani amma ba ma aikatawa busharori nawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana wanda yace subhanallah walhamdulillah ko wanda yace subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim sau ɗari ayi ne Allah ta'ala zai gafarta masa zunubansa ko da sun kai yawan kogi tsakani da Allah a cikinmu yanzu wa ike kiyaye da faɗin wannan tasbihatin kawai ka ce subhanallahi wa bihamdi so ɗari kawai a yi ne Allah ya gafarta maka zurmanka ko da sun kai wato misalin kumfan kogi saboda ba mu damu da zunuban ba yasa ba mu damu da a shafe su ba abinda zai shafe su babu ruwanmu da su misali na biyu ya 'yan uwa mun kasance muna da masaniya malamanmu sun gaya mana sun tunatar da mu rakatayi duha ka yi sallar walaha raka'a biyu kacal raka'a biyu shine mafi karancin sallar walaha raka'a biyu wanda manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai taba barinta ba la a tafiya la a zamansa na gida haka bayin allah salihai kai an ce babu masu kula da sallar walaha sai masu yawan kome ga ubangijinsu subhanahu azza wajal Allah ya tabbata mana da wannan ɗabi'a ya bawan Allah ka taɓa ji ko yanzu ka ji idan ka sallaci raka'a biyu na walaha a yini ɗaya za a baka ladan kwatankwacin wanda ya yi sadaka daban-daban 360 360 shi yasa jalla yayi rantsuwa da wannan lokacin wadduha yana rantsuwa da lokacin walaha lakin a cikinmu hadda mai maganan nawa ne muke sallar walaha bal an mai da ita cewa sallar tsofaffi ce ga tsohon kirki kenan matashi ba ka san ladan sadaka ba ka san ladan alkiyama ni dai na faɗa Allah ya jefa wannan magana a zuciya a kunne muminin da daga yau zai ce abinda na ji a mimbari sai na ɗabbaka shi domin wannan baiwar Allah ko da shi ke a mafarki ne lakin ya ƙara mana abin da zai ƙarfafa imaninmu shi yasa magabatan mu suka roito mana wannan batu saboda haka ya jama'a mun kasance muna da sani lakin ba mu aiwatarwa ina wanda yake kaiwa yake kawowa wajen kula da macen da mijinta ya mutu ko macen da aka saka aka batta da 'ya'yaye zurriya ba ta da wanda yake kula da bayanta ba wanda yake taimaka mata Allah ya baka masaniyar ka san wata baiwar Allah armala ce wacce mijinta ya rasu ya batta da aitam ko mijinta ya yi wasarare da ita ya rabu da ita tare da nauyin 'ya'ya me kake taimaka musu a musulunci domin kusan koyarwan addinin islama daban yake da kowane addini ya jama'a duk wanda yake kula da irin wa'annan mateku da suka shiga cikin irin wannan hali za a ba shi lada tamkar kamar wanda yake jihadi fi sabilillah za a ba shi lada tamkar kamar wanda yake yawaita azumi baya shan ruwa za a ba shi lada tamkar kamar wanda ike raya darare da ƙiyamun laili baya bacci lakin ka duba cikin al'umma nawa ne masu irin wannan ɗawainiya kunna na alamu wala na amal ya ‘yan uwa musulmi daga cikin abin da muka sani shine cewa na daga abin da yake ƙara ɗaukaka da cikar fiska ga mumini bawan Allah shine raya dare da ibada qiyamul layl qiyamul layl kamar yadda wani bawan Allah yake cewa ta yaya ko za a yi waɗanda suke qiyamul layli wayewar garinsu ba za su zamanto cikin kwarjini ba da girma da mutunci a idon mutane ba wanda suka karar da darensu da munajati da ubangijinsu ai wannan hasken shi ike haskaka fisakensu tsawon wato salin yininsu gaba daya don haka duk inda suka shiga sai an gansu da kwarjini sai an gansu da girma sai an gansu da matsayi shi yasa manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da Allah zai ba shi al'amarin annabta ya umarce shi da qiyamul layl ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila ya gaya masa dalili inna nashi layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila saboda haka ya ‘yan uwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba su far wannan ɗabi'a ba duk da jihadin da suke duk da fafatawar da suke wajen ɗaukar kalmar Allah ba su daina wannan ɗabi'ar ba lakin a cikinmu nawa ne muke kiyamun lail nawa ne muke kiyamun lail muna takaitawa matuƙa da gaske babu jihadin babu kiyamun lailin babu kiyayewa da aramil babu yawaita tasbihat na gaya muku in ka ga mutum ya lazimci cilbi mafi yawanci lakani aka bashi naira ike nema mafi yawanci lakani aka bashi amma ya yi ta domin shiga aljanna lahala to sai a ƙarshe saboda lokaci malam ya ce kunna na'lam muna da sani masaniya sosai anna sa'ata atiyatun tashin alkiyama na dirka kowa mutuwa na dirka kowa me yasa ake jin tsoron ebola saboda mutuwa kusa ku duba yadda aka rikice aka birkice wasu suka yi wanka da ruwan gishiri wasu suka ɗirka mu cikinsu gishiri wasu ma suka mutu kafin ebola ta zo kansu saboda bala'in wai tsoron mutuwa saboda tsoron mutuwa saboda haka mutuwan nan tana zuwa ba za a rage yawa za a ƙara maka ba a mintunan da aka ɗiban maka ko ibola ta zo ko ba ta zo ba mala'ikan mutuwa na nan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa yace a kowane rana a kowace rana mala'ikan mutuwa sai ya zo ya kalli fiskanka kai ne salisu dan gidan Abdullahi sau biyar a kullum ba za ka ɓace masa ba ba za ka ɓace masa ba sau biyar sai ya kalle ka ya yi updating ya sake updating ya sake updating ya ce to me muka shirya mata wa ike shirya ma kansa mutuwarsa kamar yadda kike shiryawa ranar yau iyalanka abinda za ka yi da abinda kike shiryawa motarka da abinda kike shiryawa kantinka da abinda kike shiryawa ungiyarka kalilan ya jama'a na kawo mana wannan ne saboda na ga lamarin duniya ya yawaita kullun rikici kullun kunga mu koma wa Allah kawai wallahi mu koma wa Allah shi ne kaɗai maganin komai mu yawaita ambatan Allah alaƙar mu da Allah ta ƙarfafa mu tabbatar ɗin mu zama mu waliyansa ne shi zai zama waliyinmu ni'mal maula wa ni'mal nasir اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واحم حوزه الدين وانصر عبادك الموحدين اينما كانوا وحيثما صاروا في مشارق الارض ومغاربها اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والدعوه في سبيلك وتطبيق شريعتك وإحياء سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أحنا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ولا تخالفنا عن طريقة الهدى يا رب العالمين أقول ما تسمعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وإياكم